haka ne ko shi
goma sha tara ga watan hudu hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu cikin yardar Allah gashi Allah ya ƙaddara mana cika alkawarin da muka ɗauka na haduwa a kowane yammaci irin wannan don ɗaukan darasi na fikhu a cikin littafin risala ta ibnu abi zaid alƙairawani rahimahullah a cikin wannan masallaci masjid nuril islam muna ƙara miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala buriyarmu tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardaje a wajensa Allah ya arzuta mu da ikhlasi da mutaba'a a cikin dukkan ayyukanmu domin kwana a ƙarshen babin da yake bayani akan al'amuran da suka shafi itikafi wanda yau cikin yardar Allah za mu tashi a farkon babin da yake bayani akan abin da ya shafi zakka ko? babun fi zakati al'aini wal harfi wal mashiyati wa ma yukhraju min al ma'dani aw ma'dini
وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
waɗannan su ne abubuwan da malam ya ambata a cikin babin dai akwai waɗansu wanda ya kawo su amma bai sa musu tarjama ba sai dai a gaba ɗin idan lokacin ambatonsu ya zo zai kawo su amma ya ambaci wa'annan kam su kam ga su ƙarara wato zakatul aini zakar dukiya ta kuɗi shine ainu dinari ko azurfa ko abin da ke zama a madadinsu to malam zai yi ma magana akan wane iri ne nau'in dukiya ta kuɗi ake fitar mata da zakka sannan kuma sai ya kai adadi nawa sannan a cikin me ake fitarwa sannan a kwana nawa ko wata nawa ko a shekara wannan zai ambata walharfi haka kayan noma shi ma zai gaya maka irin kalan da in an noma ake fitar masa da zakka sannan sai ya kai adadi nawa yake isa zakka sannan yaushe ake fitarwa wannan duka zai ambata wa ma yu'khadhu min tujjari ahli dhimmati haka kuma wal mashiyati ko haka nan dabbobi dabbobi na ni'ima su ne waɗanda suka tattaro raƙumma shanu tumakai awakai waɗannan su ne wanda ake musu zakka to su kuma daga wani irin adadi ne suke isa zakka sannan nawa ake fitarwa a wannan adadin su ma malam zai yi bayani wa ma yukhraju min al-ma'adini irin abin da ake fitarwa na mu'adinai wato arziki na ƙasa kamar idan aka toni randa ko kuza ko abin da ya kama da irin zinari da shauran abin da ake tono shi sai a samu shin in ya kai nawa ne ake fitar masa da zakka akwai zakka eh in ya kai nawa ya ake fitarwa shi ma zai yi magana sannan wa zikril jizyati zai ambata mana jizya wato haraji shi ma suwaye ne ya kamata su karbi haraji gun suwa za a karɓa kuma nawa ake karɓa sannan kuma kullum ko shekara-shekara wa ma yukhadhu min tijari ahli zimmati haka nan irin abin da ake karɓa daga 'yan kasuwa amma waɗanda ake zaman lafiya da su cikin arna yanayin yadda za a karɓa idan suka zo suka shigo kasuwa ne ake karɓa a gunsu na rabano ƙa'idar da ake karɓa ta rabano sannan wal harbiyuna abokan faɗa ma su kuma yaya ko ɗaya ne duk kawai arna iri ɗaya ne kawai duka yi kalar abin da ake ɗora musu ɗaya ne ko akwai bambanci akwai ahlul zimma akwai harbiyun to wannan duka malam zai yi bayani insha Allah to waɗannan su ne abin da ya kawo wanda zai bi su ɗaya bayan ɗaya ci gaba da yin bayani Allah ya saka mishi da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar abin da za mu karanta a ciki ya saita harshenmu ya ba mu ikon faɗarsa daidai. To mala ya ce wa zakatu la'aini, shi zakka ta al'ainu, abin da ake ce masa ainu shi ne a zahabu wal fizzatu, zinari azurfa, duk abin da ya biyo baya to zai wakilce su ne kawai irin su naira dala ko wannan duk suna wakiltar zinari ne da azurfa domin su ne Allah ya ambace su a matsayin kuɗi sauran nan duka kawai abubuwa ne da ake riƙewa don su wakilci kuɗi don suna iya zama gobe ba kuɗi ba yanzu ana iya ɗauko maka irin kuɗin lokacin shagari ya ka guda a cike kana da kudi? ba ka da kudi yanzu kuma ga shi da kudi ne amma zinari tun ta lokacin fir'auna ma in an samo ta zinari a zinarin ne azurfa kuma har yanzu azurfa ce ita ba ta canjawa domin Allah ya ambace ta zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة سيتي من الذهب والفضة kaga tun da yace min azhabi wal fiddati to sune qanadir al muqantara shi yanda ka dankare ka boye shi ba zai lalace ba kana iya boye wazo biya ka boye ta ka bunne a wani wuri wasu shekaru in an tono ba kudi bane amma zinari da azurfa duk sanda aka finto su su fa su ne su su kuɗi ne to waɗannan su ne asalin kuɗi na asali to sai kuma masu wakiltar su wannan kuma ku ne za ku daidaita ku tsara abin da zai wakilce ku a matsayin kuɗin ku to wal harfi da kayan gona wal mashiyati da dabbobi da kasu faribatin farilla ne hudda wa dukiyar kuɗi zakka wajibi ne farilla ne huddawa kayan gona zakka wajibi farilla ne huddawa dabbobi zakka wajibi ne farilla ne kun gane shi yasa yace wa zakatul aini wal harfi wal mashiyati faribatun zakkar kuɗi da zakar kayan gona da zakar dabbobi farilla ne duk wanda bai yi ba to ya zub da rukuni daga cikin arkanul islam wanda kuma wani wuri ba ba shi muhimmanci ba musamman masu harka da kuɗi waɗansu ba su za zakka muhimmanci ba wasu masu harka da dabbobi ba su ba zakka muhimmanci ba dama-dama masu noma sun fi ƙoƙari masu noma suna ƙoƙari za ka ga wani kwata-kwata da mai goma zai yi sai hujja ɗaya to da mai goma kuma bai ma kai nisabi ba ai ko ya kai ya kai ba kamar yadda za mu karanta a nan gaba to amma da wuya manomi kaga ya yi ya tafi ya canye zai ƙoƙarin da duk yayi ya fitar sai dai in ya san ka'idar bai kai ba abin da ya noma bai kai zakka ba shi kenan amma da yawa masu kuɗi wasu suna dai yin kawai wani abu kamar an yi zakka masu ƙoƙari kenan wani kuma sharewa kawai yake haka nan makiyaya da yawa waɗanda suna kiwo dabbobi ga sunan dankam amma ba su san ma ya ake gudda zakkar balle ma su fitar to akwai haɗari domin shi wannan abu da aka ce fa'illa ne ko ka fitar ko Allah ya fitar ba lada kuma sannan kuma in ka je wa Allah ba zakka to sallar ka ma fa babu domin wa aqimu sala wa atu zakka da aka ce a tsaye da sallah a ba da zakka in ka ce a na yadda zan yi sallah amma ba zan yi zakka ba ka girmama wanda ya baka umarnin eh baka girmama shi ba don haka idan ya ce maka kai kaza da kaza ka ce a kaza kam zan yi amma kaza kam ba zan yi ba yauwa in za ka yi abun ka kai amma ni ba zan yi ba akwai kima ba kima to haka nan idan har kana da halin zakka ba kai ba sai kai sallah malamai suka ce sallar ma ba a so kamar yanzu in za ka yi zakkar kuma ba ka sallah ka ce zakkar kuma ba a so sai ka haɗa su shi ya sa ka kirga shi a cikin rukunan musulunci ba amma zakatul harfi malar sai ya dawo akan kayan gona to shi ita zakar kayan gona yaushe ake fitarwa yaushe ake fitarwa a yau mahasadi ranar girbe shi kawai shi daga zarar ya nuna an cire to daga lokacin ake fitarwa domin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa du haqqahu yawma maza to ka gani ko ba da haƙƙin kayan gona daga ranar girbewa idan aka girbe ko aka yanke ko aka rore ko aka tsince ko aka tone to a wannan lokacin sai a yi lissafi sai a fitar da abin da bai da amfani na shekewa a sheke sai a fitar da bayan da yake da amfani sai a auna ya kai nisabi e ya kai to me Allah ya ce a fitar na haƙƙinsa sai a fitar saura kuma sai ya zama naka halal mafhumun to wal'ainu walmashiyatu a fi kulle haulin marra ku duba hikima irin ta malamai ba yace kayan gona ran da ka girbe amma kuɗi da dabbobi sau ɗaya ne a shekara su ba a maimaitawa a shekara sai in kai bana to sai baɗi in kai a wannan watan tauke watan ya dawo ana noma kana girbewa in ka sake sa wani wata ɗaya in ya nuna to shi ma in ka girbe ne ka bada in ka sake sa wani kana girbewa ne ka bada shi ba magana shekara ba dai ka girbe ba eh to shi lokacin sa yayi kaga wani zai yi noman rani yayi na damana ko kuma wani zai yanzu haka kana iya shuka shi wata shinkafar ka yanke ta sai kuma ta sake dohowa sai kuma ta sake yin kai ka sake yankewa to duk sanda ka yanke ka ba da zakka duk sanda ka yanke za ka ba da zakka na bai baya a to bai bayar ba shinkafa ba ce Oh, ba shifka ta kai ba to yanzu ka jira a wancan filin bai baya ta fito inda baka shi bai bai baya ta fito mu gani to shi kayan gona in zai maimaita girbi sau goma zai maimaita zakka sau goma amma kuɗi in ka bayar sau ɗaya to sai baɗi dabbobi in ka hudda sau ɗaya sai baɗi kun gane wannan shine malam ya kawo maka anan yake fa amma zakatu laharsi wa yawma hasadihi ba maganar shekara wal aini wal mashiyatu fa fi kulli hawlin marra wayannan guda biyu kuma a kowace shekara sau daya ake fitar musu da zakka to zai dawo akan abin da ya shafi gona yace wala zakata min al haddi wa tamri fi aqalli min khamsati awsuqin in dai abin da ka noma kwaya ce ko dabino ko abin da ya kama da irin waɗannan duka matukar abin da ka noma din aƙalla ya kasa min kamsati ausukin ausuki biyar to wala zakata fihi babu zakka cikinsa ba za a ce dole ka ba da zakka ba sai abin da ka noma ya kai ausuki biyar. Na'am? Eh, zai kawo. Ausuki biyar shi ne abin da yake misalin kayan noma. Kamar nawa yake ausuki biyar yake fitatu a kafi zatin. sittatu aqfizatin aqfiza shida wa rubu qafizin ɗayan bisa hudun qafizi ɗaya to shine yake shine awan auzuki biyar to kowane qafizi yana ɗaukar kamar nawa ta yi arba'in da takwas shine kafizi ɗaya to sai aka ce za a samu kafizi shida da rubu'in kafizi to an samu hamsatu ausukin kenan to wannan duka ba irin awon da kuka saba da shi bane awon wa'yansu mutane ne can a bagadaza da abin da ya kama da can to idan muka dawo irin wanda za mu gane gaba irin wanda za mu gane irin namu sai mu dawo kan wusukin inda an ce wusuki biyar ake bukata to nawa ne menene wusukin ɗaya tukunna in muka gane ɗaya to kaga sai mu gane guda biyar ɗin haka ne kowa gaba ake to alwusku fito na saman kowane wusuki ta yi tsittin yake ci in dai ka samu wani buhu mai cin sa'i fifteen ka cika shi ka sake cika wani ka sake cika wani har suka kai biyar to kai ka isa hujja zakka ka yi sittin kuma shine yake daidai da tiya arba'in tiya arba'in kuma shine yake daidai da baba ganan mu ba an dawo garin ku ba eh to kenan idan ka samu baba gana biyar to fa ka isa hujja zakka in ka ji Eh to da yake baba gana din kala kala ne in dai baba ganan da zai ci sa'i 60 ne to guda biyar ne sa'i 60 kuma yawanci shine zaka tarda yana zama mamta arba'in kun gane kowane sa'i kuma mudun nabi hudu ne ake yin sa'i ɗaya to in aka samu sa'i sittin kuma za a ga buhu ya cika yawanci buhu a al'ada da lokacin da ake ƙa'ida ba ɗurawa ma kawai ake yi ba da da lokacin da ake fatautin sosai kiya ake sawa a riƙa sawa in aka sa arba'in dai dinkewa za a yi kawai ya cika bai cika ba don iya ka'idar rubutiya arba'in shi ne sa'i sittin saboda a lokacin shari'a ake amfani da ita kun gane to idan aka yi arba'in sai a ɗinka kowane arba'in ɗinkawa ake yi to idan aka samu taiki akwai taiki mai cin autuki hudu taiki ɗaya shi taiki ake ce da shi shi kuma autuki hudu yake ɗauka nan biyu nan biyu sai a ɗora wa jaki shi shi kadai in garma to akwai kuma wanda za ka ga shi ausuki biyar ɗin ake ɗora mar wannan kuma sai raƙumi shi sai raƙumi to wannan shi ne ƙa'idar da idan nomanka ya kai buhu biyar to yanzu ka isa hujjar zakka shinkafa ce masara ce dawa ce gero ne alkama abin da ya kama da ire-iren abin da muke nomawa a matsayin abinci duk wanda ka samu ausuki mai cin sa'i sittin guda biyar kuma sa'in irin nawa ya ce sa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan sa'i da ake awo da shi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wanda a lokacin hukumarsa wannan sa'in shine matsayin kwanon gwamnati shi yasa ake ce masa karamin mudun nabi babban kuma sa'in nabi kun gane don a lokacin sa shine ma'aunin gwamnati da shi ake awo da kai da shi ake yi duk wani abu da za a auna tsayarwa da su ake amfani shi yasa ake cewa mudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma ba muna mudu ba ya ce ya ce ka rubuta sallo kalkan ko babu to wancan na annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da shi shari'a take gwadawa wa huwa arba'atu amdadin kowane sa'i da yana daukar amdad muddai guda hudu bi muddihi alaihi salatu wassalam da wannan mudun nasa dai mai tsira da amincin Allah suka tabbatar masa an ce shi mudun din bai wuce cikon hannun matsakaici matsakaicin hannu wanda yake ba mai fakake wato ba mai fakake hannu ba ba mai dan mutsul hannu ba matsakaici idan aka yi haka aka zuba aka sake ɗebowa aka loda aka zuba aka yi hudu to sa'i zai cika eh sa'i ya zama ya zama sa'i kar a samu mai manyan hannaye mai faffaɗan tafi kar a samu ko mai yan tirara madaidaita malamin wata zai duba wai ya gani ويجمع القمح والشعير والسلف في الزكاة إذا كنوما شعير قمح كنوما شعير كنوما سلف wannan duka nau'in a kayan gona ne da ake yin su can gaba shi nau'i ne na alkamomi kala-kala akwai kamhu akwai sha'ir akwai sultu to duka wannan ana ɗaukar su a matsayin bai ɗaya idan misali ka noma ƙamfu buhu biyu sultu buhu ɗaya sai ka samu sha'ir buhu ɗaya ko biyu sun zama nawa eh to yanzu kana za ka yi fitta zakka don an ɗauke su duka bai ɗaya ne kamar ka noma ‘yan jamila ‘yan tsada eh shinkafa kawai shi kenan yo ai wato a hausa akwai abin da kuke yi wanda za ka ji kaman gwari ɗan ɗan audu ne ai wai ɗan ɗan audu ne wannan ko ba a yi ɗan ɗan shi ne wai ma ba ji kansa ake nufi ba ɗan shi ya ce ai ɗan ɗan shi ne ya kamata nan a ce ji kansa ne ai eh to yanzu kuma akan ce ka yar kyakkyawa da ita wacce kyakkyawa ko ita eh yar kyakkyawa da ita to a hausa ba haka ake nufi an kyautata ken ne aka ce yar kyakkyawa da ita to shi yasa na ce yar jamila ba hausa ake yi ba to wannan shine abin da nake nufi kana da irin wannan shinkafar kana da tsada kana da har hutuka duk ka noma irinsu wannan biyu wannan ɗaya wannan uku duk inda shinkafa ce nau'in ta jinsin ta ne to kawai ka inda sun kai biyar to za ka fudda zakka masara akwai ja irin wanda take jar masara da fara duka sai kai wannan rabi wannan rabi amma in an gwada gufunan sun kai biyar to za ka fudda zakka ko geronka da zongo da ɗan irin wannan to duka dai haka dawa da ja da fara da ko jigari ce inda dawa ce in har a lissafinka wancan kaɗan wancan kaɗan amma sun kai ausuki biyar to akwai zakka a kanka to sai dai ake yin zakkar wasu suka ce za ka ɗiba a cikin mafi darajar ƙasa ka ɗiba a cikin mafi tsakaituwar daraja ka ɗiba a cikin mafi ɗaukakar daraja to ya idan ka ɗauka ka cire a cikin mafi ɗaukakar daraja fa baka da ma sauran tuhuma kawai shikenan yayi amma idan da za ka ɗauki mafi ƙasƙancin daraja sai ka fitar a ciki kamar shinkafu ne akwai yar tsada akwai wacece wacece wacece akwai hutuka sai ka hudda hutukar to za a tuhume ka amma in ka ɗauki ta tsakiyar ita ba ta ƙasa ba ba ta sama ba sai ka fitar to kana cikin layin labasa biki ba laifi amma idan ka ɗebi mai kyau ɗin sai ka fitar a ciki to kai kuma abun yabo ne idan kuma nan ka ɗiba ƙimar zakarsa na tsakiyar ma ƙimar zakarsa na ƙasa ma ƙimar daidai da shi ka fitar kai kuma na adili ne kun fahimta to wannan shine abin da malam yace anan wa yujma'ul qamhu wash-sha'iru was-sultu fi zakati wa idza tama'a min jami'a kamsatu awsuki idan suka hadu dukkanin su da sultu da sha'iru da qamhu suka kai awsuki biyar bal yuzakki zalika to mutum zai zakkace su zai fitar musu da zakka baya cewa ai fitar buhu ɗaya na yi yasa da kuma buhu biyu na yi kuma jamila ma buhu biyu na yi kaga kowanne bai kai zakka ba kenan a'a ai dukkan su buhu biyar ne kuma duk jinsin shinkafa ne don haka ka fitar musu da zakka hal yuzakki zalika wa kadhalika tujma'u asnaful qutniyya haka nan dangin masu komso akan hada su waɗanda suke kala ɗaya amma sifofin abin amma suna da bambancin daraja amma kuma kalarsu ɗaya irin su wake da abin da ya kama da su to su ma haka akan yi musu wata zalika tujma'u asnafu tamri haka kuma ana haɗa nau'in dabinai dabino idan da yanzu zaka samu masana dabino su zo su rinka lissafa maka sunan dabino za ka yi mamaki kawai mu dai mun san akwai dabino kawai mun ɗauka dabino kawai dabino ne to dabinan kansu sunaye ne da su nau'i daban-daban daban-daban kuma daraja-daraja ne hawa hawa hawa hawa haka suke yanzu wani dabinon ɗan kwalinsa haka sai kusan sai a makamansa biyar na wani dabinon mai arha kudinsa yana da daraja to amma duk dai in dai da dinai ne kake da shi katsin ko can katsin ko wannan kalan katsin ko wannan kalan sai ka tara su nan rayi buhu biyu nan biyu nan daya in dai har zai kai ausuki biyar to wajibinka ne ka fitar da zakka ba ta sai in kowane kala ya isa zakka in dai duka da binai ne to wannan su ma ana hada su su jumau asnafu tamri ana hada nau'in da binai wa kazalika asnafu zabibi aka gefen inabi zabib wal uruz abinda muka fi sani kenan nan shinkafa wa duhun gero wa zurra matara kullu wahidin min hafin food kowanne sinsin kansa ne idan da shi da ire-irensa ko da ba ainihin daraja ɗaya ba ne ka noma to kowanne in dai har wancan ka samu kaɗan wancan ka samu kaɗan amma idan aka lissafa ɗan tumbayen duka in za a tura su za su kai ausuki biyar to zakka ta kama ka kun gane? to eh? masu eh waɗanda ba sa tsirgewa eh suna kirtado yanzu haka idan ka je inda suke suka kore a kirtado idan aka ware maka kana son za ka buga bugu idan ya ɗaura da mai hudu to in ka buga ba sai nemo ciko ba ana gama bugawa kawai inda ya kalli dawar aka buga za ka ga ya ciko wani damen kuma in ya dube su sai milki na uku ya ku sussuka wannan ina so in kai buhu kasuwa kuma ana sussukawa kuma buhun zai cika ka gane wannan da haka sukan yi kirkado idan suka ga ai an ɗaurewa wani dawarsa yau buhu kaza e abin nan dame kaza to ai dame kaza ko ya fi buhu biyar ko to shi kenan kowane dame goma sai a cire daya kowane dame goma sai a cire daya haka suke yi saboda me saboda su ba su sukawa suke yi da haka suke kimshewa a buhu to wannan a buhu ne ko a rumbu a rumbu to don haka su a dame suke gudda zakarsu ka fahimta yawa shi yasa na ce maka manoma sun fi kokarin rike zakka domin wani ba yan dammunan da zai yi ba su kai ma ausu biyar din ba amma zai gudda zakka duk yanda yake ko dame biyar yayi ya dan ware ɗan gwamman ya bada shi yasa na ce manoma suna kokari su har yanzu inda aka ɗan tsere dai makiyaya ne yawanci suke da saura su har yanzu danja suke hange yawanci da yawa waɗanda ba sa samun sukunin samun faɗakarwar yadda za a fitar musu da zakka gaskiya kaga hukuma yanzu ba ta yi ta aje ba hukumar ma ina take wanda har take lura da gefen addini warhan da za ta aje sa'i a ce a rika kula da makiyaya ko ina a su a tabbatar da sun fudda zakka ana yi ba a yi an kyale kowa ya yi wa kansa hukunci to fa sai mai tsoron Allah ne kawai yake fitarwa yanzu sai mai tsoron Allah shi yasa nake jingina wa manoma gaskiya na'am sai ce ni na'am la yudammu ila akhirih ba za ka ɗauki wannan nau'in ka haɗa shi da wani wanda ba nau'insa ba. Babu yadda za a yi ka ɗauko buhun shinkafa ɗaya, da na wake ɗaya, da na gyaɗa ɗaya, da na masara ɗaya. In an haɗa buhu nawa? To, sai ka ce, a to, ai nan na yi ɗaya, nan na yi ɗaya, nan na yi ɗaya, ai buhu biyar, ai baka kai zakka ba. Nau'in gyaɗa daban, nau'in masara daban, nau'in dawa daban, nau'in gero duk ba su don haka yanzu babu zakka a kan kai yanzu kai kam kawai ka je ka ci in kana da kokari ka ba da sadaka sadaka kuma ba ta da ka'idar da za a ce sai ya kai kaza ko naira biyar gare ka za ka iya ba da sadaka ciki ba kamar zakka ba ne ake shi yana da nisabi nisabin sadaka dai in akwai e wanda bai isa sadaka ba shine wanda bai da kun gane yau amma in dai akwai ita sadaka ba ta da ka'idar da za a ce sai in kudin ka ya kai kaza amma zakka ita ce aka yi wa ka'ida na'am eh gero maiwa malamai kamar yadda muna karatu a zaure sun ce duka ana ɗaukar su kawai ɗaya domin idan katar da gero da maiwa za ka ga duka abu ɗaya ne yanayin ne ya canja su eh wani ba zai bambanta zo ba kamar yadda nau'in shinkafu suke zama daban-daban ko haka gero da maiwa suka zama eh a waɗanda ba sa bambanta su suna da yawa inda ga su a zuge kam eh to to dan haka wannan duka za ka iya lissafa su a matsayin abu guda inda ya zakka ne kun fahimta yawwa ba ɗaya ba ne daban-daban ne wai za ka na filha'idi a sunafin minar tamri sai aka ce a cikin gonarka ha'id kewayen gonarka kada nau'in da finai kala-kala haddar zakata a nigiri min wasa iki idan ka cire ka tara ya za ka yi ka ba da zakarsu tunda sun zama daban-daban sai ka ɗauki na tsakiyar sai ka fita kamar yadda muka faɗa ɗazu wato mai daraja ta tsakiya saboda shi ɗan adam akwai son kansa idan haka kawai sa'i ya ce maka kawo ajiwat sai ka ji shi don shi ya fi daraja ya fi tsada amma sai ya ce to ka kawo na tsakiyar kaga bai ce ka kawo mai tsadar ba kuma bai ce ka kawo mai arhab ba ka ba da na tsakiyar shikenan ya wadatar to amma idan kai din ne kake da ita ne kace a'a tunda dai dukkan su bai ɗaya ne ku ɗauki buhun ajiwaji a matsayin zakka sai ka ba da mai tsadar to wannan ka zama mai ihsani a cikin ibadar ka ke kun gane wannan amma ba a so ka ba da mafi darajar ƙasa wannan ka ba a so shi yasa yace ka ba da mafi tsakiya wai zaki zaitun to zaitun fa domin zaitun waɗansu sun ce ba cikin wanda inda za a yi masa zakka ko suka ce a'a yana ciki to amma shi ya filin jayi ko suka ce to eh in yana ciki amma shi din za a bada ko suka ce a'a mansa za a bada ko suka ce a'a in an sai da kudin za a bada zai tun kenan to amma ga abin da malamin mu na gaban mu yanzu yake tafiya a kai yace wai zakki zaituna ana budda zakkar zaitun ita balaga habbuhu kamsata ausuki da sharaɗin idan ƙwayar zaitun ɗin da aka gama aka cire ƙwayar da aka tara ta kai ausuki biyar to yanzu akwai zakka a kan zaitun ɗinka to ya zan yi in fitar sai in fitar rabin ausuki malam ya ce a'a ukhrija min zaytihi za a fitar ne daga man daga man sa za a fitar idan aka tatse man aka matse to man za a auna sai a fitar da ba man ne za a auna fa ya kai ausigi biyar ba a ausigi biyar kamar an gama tun daga kan kwayar kwayar ai ta kai ausigi biyar ko to yanzu idan aka tatse man to da man za a fidda duk kwalba goma sai a cire daya kun gane wannan kenan wa yukhraju min juljulan waɗansu kuma suka ce amin samani kudin idan aka sayar da man to sai a fudda zakka a kudin duk dubu ɗaya sai a hudu ɗari ɗaya duk dubu ɗaya sai a hujja ɗari ɗaya don ba zakkar kuɗi ba ne yanzu zakkar kayan gona ne kun gane zakkar ko- kayan gona kuma ɗaya bisa goma ne ake fitarwa to haka nan ma juljulan wa habbul fujuli min zaitihi duka waɗannan nau'in abubuwa ne da ake tatsar mai su ma kamar zaitun ne fa in ba a zalika to idan kuma da na gama cire zaitun din kuma kawai ga masu jira dama aka zora a kilo aka siya aka bani kudi juljulan din ne da aka gama kawai aka saida sai aka bani kudi sannan kuma a habbul fujul sai aka kawai take sai na sayar na karbi kudi ni ba zan tsaya tatsar mai ba to yaya za a yi a nan wa yukraju akan fitar min samanihi daga kudin insha Allah ijmala in Allah ya so in ka zo ka sai da zaitun din ba tare da an matse mai ba to iya yanda ka sai da shi duka sai ka kasa kudin goma sai ka cire kashi daya shine na zakka haka wannan juljulan eh nau'i ne na wasu abu ne da ake tatsar man su can sai haka habbul fujuli din shi ma man sa ake ci- mai ake cirewa to duka in sai da su kai ko kana sayarwa in ka karbi kudin sai ka kasa goma sai ka dau kashi tara naka kashi ɗaya kuma shine na zakka kun fahimta to malam yace hakan yayi insha Allah in Allah ya yarda sai kuma zai kawo mana wa'yansu abubuwan da gashi nomansu aka yi amma kuma ba a musu zakka. Yau ai abinda ba a ambata ba, kaji an ce asha, yau ai san adadinsu, da makamantansu, da abin da ya kama da wa'yannan abubuwan da matuƙar ƙwayanni ne, riƙi yana cikin abin da za a ma zakka. Eh? A'a, ba wai shi ba, shi ɗin, in kai buhu biyar za ka ba da rabin, in kai buhu goma kuma ka ba da buhu ɗaya. Amma don ka yi buhu uku kawai, ko biyu, ko ɗaya, eh? In, eh, amma wannan ya danganta daga yanayin yadda kake, in mai yawan sadaka ne ko buhu ɗaya kai, ai, kagatin da yana da daraja, za ka ba da sadaka. Ko? amma wajibin zakarsa shi ma tun da ƙwaya ce ta kayan gona sai ya kai ausuki biyar a fahimta sai ya kai ausuki biyar na eh ita ma in an in in aka bare ta ita kuma an bare ban da bawon in aka bare ta aka samu buhu biyar to za a bude rabin buhu eh nauyi eh kwayar nauyi ba kwayar shenshera ba Eh. To, sai abubuwan da ba a fitar musu da zakka A ina muke ne wala zakata fil fawaki kayan marmari ba a masa zakka lemo, gwaba, nango, da abin da ya kama da irin wayannan duka ba a zakkarsu sai dai zakkar kudinsu in an saida. Amma ba a kya kwando goma na mangoro a hujja ɗaya, kwandon lemu goma a hujja ɗaya babu wani. Fawakih ne, kun gane wannan? duk wannan yana cikin abun da baya da zakka wal khudar aka kwarra kabeji lansir salad da abin da ya kama da irin su duk ba su da zakka sai dai kudin su in ka sayar ka zama mai kudi kudin kuma akwai zakka a kansu in sun kai nisabi wannan kenan malam sai ya tsaya a nan yanzu zai koma gefen kuɗi mu wuce eh kai mu tashi abin ko Hmm. eh to to ba ba nau'i ɗaya ba ne to ai ba ba asara kai ba hakan din yana da kyau eh shi yasa aka ce ai shi yasa aka jingina wa manoma ai aka ce manoma suna kokari bai kai ba ma suna yi ai ba wai ya kai kai shine laifi ba ya kasa amma na fudda ba a ce kai laifi amma ya kai ya ki fitarwa shine laifi ka fahimta yawa ai kai ka kyauta haka ake so karfin imani na'am kayan marmari eh
sai dai a fidda a cikin eh amma ba kudin sa din ba fa idan kana da kayan marmari in ka tsida su sai kudin suka kai misali na kuɗi na kudi in suka shekara to zaka fudda zakka eh amma ba wai kamar yadda aka ce a a tsirka zaitun a fitar a kudinsa haka aka ce a shi wancan kwata-kwata ma baya cikin wannan an ba ku afuwa ne wannan irin bonus ɗin manoma ne da Allah ya yi musu e tun da za a fitar a kayan kwayanni da binai inabi dabi da sha'abun nan ko duka wannan to kayan kubar kubar da suke zagaye da lambun kula da layyabo ya kuwa menene gwaza menene sunan shi ba gwaza ba fa a yalo eh su yalo na- na bello da wanda ba na bello ba duka waɗannan duk wannan an baka bonus ne wannan ka sayar kawai ka ci kudin kar ma ka tsaya lissafi su tumatu duka amma to ya idan suka yi albarka ka zama mai kudi to yanzu kai mai zakar kudi ne kun bai da yanzu kudin su ne za ka lissafa a ka'idar nisabin kudi yanzu kai za ka yi shi kuma maganar kudi ga shi sai rana isa yau za mu shige shi Eh. Dan kai. na'am mu je mara awwal wan waɗannan duka ba sa cikin abin da aka ce a fitar waɗanda Eh, na'am na'am eh to wannan duka waɗansu suka ce idan nau'in abu ne wanda ake fitar masa da mai waɗansu sukan yi kiyasi a babin kiyasi sukan yi kiyasi da wancan amma a babin abubuwa wannan yana gefen irin su kwafa da shauransu duk ba sa cikin ka'idar abin da ake fitar masa da zakka sai dai waɗanda suke amfani da kwakar a matsayin mai ake fitarwa ita wannan to ita ce waɗansu suka ce za a sa ta daidai tsari irin na me na zaitun ka fahimta yawwa Mhm. akwai wani nan kai haƙuri ta eh rabin buhu iya ishirin eh iya ishirin za ka cire ka bayar sai ka rike ishirin ɗin da ta rage eh eh kowanne kowanne in dai buhu biyar ne to rabin buhu in goma ne kuma cikakken buhu yawwa na'am
shinkafa da da yanka ta samu buhu goma ko buhu biyar ne na cire zakka wanda ta sauko sai dai buhu biyu Mm.
kuma buhu biyu ba cire zakka ko naira
a ita yanzu wannan wanda ta tofo idan har dama ka san cewa tohuwa take a yanka ka yanka wannan kuma kana jiran ka sake tohuwa ka yanka nisabin farko ne idan kuma ka'idar ka kai in ka yanka shi kenan wannan kuma daga baya sai ka ga alamar za ta yi sai ka gyaggyara mata sai ta yi da yanzu in ka girbe ne in ta kai nisabi sai ka fitar in ba ta kai nisabi ba kuma shi kenan ribar noma ne ka fahimta? yau ma'alaikun salamu kawo da lawo misali ne ne noman gida to kun da na ciro shi a kwakwara ke wasu da yake a yanzu ana sayar da shi a kwakwara ma ba a sai an bare ba eh sai ka samu kamar bushi mm.
to shi kuma ya gani da shi nan yake da haka ne kawai da shi ne Eh, in har ba ka tunanin ƙwarinsu ba ɗaya ba ne, amma in kana tunani akwai alamar bambancin ƙwari, to kana iya sai da su din tunda abu ne da ake fitar masa da mai, don su dama ana ƙiyasin gyaɗa don malamai su yi ta magana a kan gyaɗa, malaman ƙasar Hausa a zauruka. A kan cewa ita ma za a yi mata lissafi irin na zaitun ne, to shi kana iya idon ka sayar gaba ɗaya kuɗin sai ka kirga kuɗin ka kasa shi kashi goma. sai ka cire kashi da sai ka bada zakka ka gane shikenan ka huta na'am na'am eh eh an fahimta ba dan mazo yace kace mutum ne yana da yaron gida eh eh yana jujjuya su eh ai duka kudin shi ne yace kamar mutum ne yana da yaro ya bashi dukiyarsa yana musu kasuwanci wanda shekara ta yi da aka duba sai aka ga kudin fa sun kai ai musu zakka zai eh, zai taro su ne ya hada yake na ce duk dukiyarsa da ya mallaka wanda take jefi ai duk taro ta ake yi a lissafa a waje an kawo ta ba kai ka lissafa abin da yake wajenka wani kai ma lissafa na wajenka shi ma ya lissafa na wajen shi sai a ga to bana yanzu kuɗi abin da ya mallaka da kuɗi zunzurutu da kadarar da ba tsaida ba don duka za a yi musu lissafi sai su fita kaza to daga nan ne sai a gane abin da za a fudda na zakka ka fahimta to aka maka lahiyar da ƙarin bayani game da shi wannan kayan da aka tsaye eh za a yi sajin a yanda aka siye shi a yanda aka siya ake lissafa ba ba yanda za a saida ba yanda za a saida kamar sayar ne ba a sayar ba ba mamaki ma kafin a sayar ya fadi ko kafin a sayar ya karu yanda ka siya kuma zai canju yanda ka so sayo shi resitan za ka bi shikenan sai ka yi lissafi kaya kaza ne na kaza na kaza kaza aka siye su sun zama guda kaza kaza ne wannan kuma kaza kaza ne su ne za a lissafa a yanda aka siye shi wanda kuma kwakwalwa ta kau aka manta ba receipt shi kuma sai a kimanta masa a yanzu kaza ake saida shi shikenan yanda ake siyo shi a yanzu za ka lissafa eh a yanzu kaza ake siyo shi sai kaza sai ka lissafa duk sai ka hada da kudin hannu ka ce to bana ina da kaza don haka misali ya kama kaza eh a to ashe na ita hudda zakka sai ka kasa arba'in sai ka ci- cire kashi ɗaya shikenan sauran kashi talatin da tara duka naka ne ka maida a shago na'am mm. mm. a bai kai zakka ba shi shikenan sai ya fudda rabin buhu ya ce ya yi masara buhu biyar sai wata gona kuma da ya kaje aka buge ya aka samu buhu biyu na dawa ya ce shi kenan yana da nisabi a masara amma bai kai nisabi a dawa ba don haka sai hujja rabin buhu wannan kuma sai ya tsakura ya bada sadaka kun gane الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
a abin ya yi dogo so, uh, السلام عليكم